أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى ديننا من وانا اللوكتشي يومنا أكرق وتر ربيع الأول hijira nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan Septemba na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun bulugul maram min jami'a adillatil ahkam za mu tashi kitabus siya wato littafin da zai yi magana akan azumi a karatun da ya gabata an gama da kitabuz zakka littafin da ya magana akan zakka shi asiyam azumi kamar yadda muka sani ma'anarsa a luga shine al-imsak kamewa mutum ya kame daga wani abu da yake aikatawa to ya kame ya daina aikata wannan aikin sannan a istilahi kuma malamai suka ce shine al-imsaku anil aqli wash-shurbi wal-jima' shine kamewa daga ci da sha da kuma saduwa da iyali to wannan shine azumi kenan kuma Allah tabaaraka wataala ya faɗa mana cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda kuka yi imani mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta mutane su gabace ku la'allakum tattaqun ko zai jawo muku tsoron Allah to dama ana neman tsoron Allah ne cikin wannan ibada ta azumi to hadisan da zai kawo mana za su yi magana akan azumin daga farkonsa fara wasu yadda ake ya fara har zuwa kuma abubuwan da za a yi a cikinsa kenan an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu muttafaqun alayh an abi hurairata radiyallahu anhu daga sai na yi wurin Allah ƙara masa yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi tsaya da mitalar sabbata gare shi ya ce la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin kar ku gabaci ramadana da yin azumin rana wala yawmin ko kuma kwana biyu illa rajulun sai da mutumin da ya kasance kana yasumu sawman ya kasance yana yin azumi azumi fal yasumu to ya azumin sa muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisin ibn hajar al-asqalani ya fara mana wannan wannan littafi na azumi da wannan hadisin da aka samu daga sai na biyar Allah kara masa yadda da yake cewa la tuqaddimu ramadan kar ku gabaci ramadan kar mutum ya gabaci watan ramadana da yin azumi ne azumin rana daya ko rana biyu sai dai mutumin da ya kasance yana yin azumi to yayi azumin sa dama ba wai ranar ta zo bane a ranar ne kirki azumin ba ranar ta zo masa damun yana azumi a ramadan malamai suka ce shi ramadan ma'khudhu min ar-ramd an karbo shi ne daga ramdu ma'anarsa shine tsananin zafi tsananin zafi shine yace kuma har yanzu ma'anarsa shine tsananin zafin rana wanda yake hawa kan dutse ko kuma kan yashi idan yashi ya ɗebi zafin rana in ka ɗora goshinka a kayi zaka ji irin wannan zafin da yake ɗauka to wannan hadisi kuma yana karantar da mu cewa an hana mutum ya fuskanci ramadana da yin azumin rana ɗaya ko rana biyu ko kuma yayi niyyar ya kewaye ramadan kai ne yanzu ana lissafin wata ana ganin kamar watan ya ƙare kamar bai ƙare ba kamar ramadan ya kama kamar bai kama ba sai ka ce to kai yanzu daga ashirin da takwas ga watan nan wata bai fita wanda ramadana zai shigo za ka kama azumi kawai wato sha'aban kenan zaka ma azumi watan sha'aban kai kama 28 kai 29 in wata ya cika 30 ma in bai cika ma dai kai dai ka riga ka ka shirya da man ka taho da azumin ka to wannan shine musulunci ya hana ka ba za ka fuskanci Ramadan da da yin azumin kwana ɗaya ko kwana biyu ba ba za ka yi wannan ba sannan Ali sallallahu alaihi wasallam ya ya daure azumin Ramadan da ganin wata ne idan an ga wata an ce an ga wata to sai a dauki azumi in an ce an ga wata sai a ji azumi saboda haka wanda ya gabaci Ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu to hakika ya so ya soka ya soki hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar tun daga abin da musulunci ya tsayar to ba za ka yi wannan ba yace malamai suka ce Imam Tirmidhi yana cewa al'amalu ala hadha inda ahli ilmi karihu an yata'ajjala Ramadan bi siyamin qabla dukuli Ramadan li ma'anar Ramadan yace malamai sun yi aiki akan wannan hadisin suka ce abin da yake nufi shine an ki mutum yayi gaggawa ya fuskanci ramadana kafin ramadana ya shigo ya fara azumi yace sannan kuma babu shakka cewa an yi hani mutum ya gabaci ramadana da azumin yin kwana ɗaya ko kwana biyu yana daga cikin kiyaye ibadodi sannan kuma yana daga cikin kiyaye lokacin aikata ibada din saboda kar kai kare a cikin ta ha to yanzu misali idan kowace ibada zaka iya yin ta kafin lokacin ta irin na wannan na azumin ramadan na farillan nan to shi kuwa ma zai yi to fara'isu ba ka suke ba arkanul islami nan da ga maka kowanne yana da lokacin yin sa kuma sai lokacin yin yayi kai yanzu in lokacin sallah bai yi ba sai kai me kai kenan kaga bai yi ba dole sai a lokacin sa za ka yi in ramadana bai zo ba kai azumi kace kai bari ka riga ramadana ka fara azumi yayi bai yi ba in aikin haji ne ana yin aikin haji a watan zulhijja sai ka ce kai kai kan bari kawai sai a safar ma za ka tafi makka ka je ka yi aikin hajjin ka ka ka je makka ka je haramin amma in ka aikin hajji a lokacin yayi bai yi ba to saboda haka ba a gabatarwa ba za ka je ka gabatar da ibada lokacin yin ibadan bai yi ba in kai bai yi ba dole sai lokacin sa yayi tukunna kake yi na'am sanne ce mana illa rajulun kana yasumu sawman falisuhu sai dai mutumin da ya kasance yana yin azumin wannan ranan to ya azumin sa to an yi istisna'i anan an ce ba a gabatar ramadana da yin azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai mutumin da ya kasance yana yin azumi to yayi azumin sa to anan ana maganar wanda yake yin azumi haka ba ba ba a ranan ya kirkiri azumin ba kai ne daman ka saba kana yin tazawu'in ka kana yin azumin litinin da alhamis sai zama litinin din ashirin da tara ne ga watan sha'abana ko kuma ana tsammanin talatin ne ga watan sha'abana to saboda haka in ka azumi ba za ce kayi ne saboda ka tari ramadan ba kai ba ruwanka da tari ramadan dama ranar ranar yin azumin ka ne saboda ka ta zo maka daidai sai ce ibn daqiq al-idi ya ce a cikin wannan hadisi akwai dalili akan cewa azumin wanda ya saba idan ya dace da ranar da ake tsammanin gobe ne ramadan ko jibi ne ramadan to ya halatta a gare shi wannan azumi shi bai shiga cikin wannan halin da aka yi ba kai ne ka saba azumin ka kana yi na tadawu'i sai aka ce to yau ba ana tsammanin 28 ne ko 29 ne ga watan sha'aban to dama ai azumin ka na tadawu'i yana nan saboda ka sai kai abun ka ba wani damuwa amma mutum ne baya azumin tadawu'i baya komi sai aka ce ana tsammanin ba gobe 28 ko 29 sai ce kai watan azumin nan ba ana ta rikici akan sa ni bari in fara kawai daga yau kawai zai fara yin azumin sa tun daga lokacin yace kawai ya shiga duk yanda tayi ma ba matsala shi ya riga ya san ya shiga Ramadan to ba yin wannan wannan bai halatta gare shi ba sannan al'adan da yayi yake yin wannan azumin a nazari yayi yayi baka cewa Allah cewa zan nayi niyya zan yi azumi ran kaza rana kaza da rana kaza to wannan ranaku ko sun zo karshen Sha'bana ne zai azumin sa ba zai fasa ba ko kuma haka kawai yaji a ransa cewa zai azumi ba tare da wancan niyyar na cewar ya ga Ramadan ya matso yana tsammanin lissafi zai dame ba in babu wannan niyyar in yi shi kenan ba kuma ya kansa ah wa an Ammar bin Yasir radiyallahu anhu qala man sama yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam ذكره البخاري تعليقا وصله أحمد والأربعة وصحاه ابن كزيمة وابن حبان وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه daga Ammar dan Yasir Allah tsara masa yadda kala yace man sama yawmal ladhi yushakku fihi wanda yayi azumi a cikin ranar da ake shakka a cikin ta faqad asa abul qasim radiyallahu alaihi wasallam hakika ya sabawa baban alqasim shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi zakarahu al-bukhari ta'alikan imam al-bukhari ya ambaci wannan hadisi ya kawo shi ta'alikan ya allaka shi wa salahu ahmad amma imam ahmad ya ya hada hadisin wal arba'a da asabu sunani tirmidhi nasai ibn majah abu dauda sun ce hadisin ya isa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa sahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya inganta shi wa ibn hibban ibn hibban ma ya inganta wannan hadisi to wannan hadisin kuma an samu shi daga ammar ibn yasir wanda ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kai da muka sani sai na ammaru wanda ya karbi musulunci iyayensa ma suka karbi musulunci da mahaifiyarsa yasir din kenan mahaifinsa kenan da mahaifiyarsa sumayya wanda su ne aka fara kashewa ma a cikin musulunci aka ta azabtar da su har sai da aka shahadantar da su shi kuma shine mutumin da aka ta bashi wahala aka ce sai ya faɗi mummunan magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a sake shi kuma sai da aka yi hakan ya faɗi mummunan magana aka sake shi ya dawo ya ce ya rasulullahi ni kan na halaka dan ba su bar ni ba sai da suka sa ni na yi mummunan magana akan ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kake ji sai ce ya rasulullahi yanzu nake jin karfin imani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ka je ka ko gobe ma suka tsare ka suka ce sai ka yi mummunan magana kafin su barka to sai ka yi to shine alqur'ani yace illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta shi amma in zuciyarsa ta dabar da imani in tilasti ne ba da ka iya to in aka saka ka faɗi mun magana sai ka faɗa kenan to radiyallahu anhu shi rutu wannan hadisi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man samu yawmul ladhi yushakku fi wanda ya azumi a cikin ranar da ake shakka a cikin ta ya saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da ake shakka to malamai suka yi magana suka ce za a dauka daga wannan hadisi cewa an hana mutum ya azumi ranar shakka saboda wannan hadisin duk da an ce Imam Bukhari ya kawo shi ta'alikan wato shi sahabi ba zai faɗi haka da kansa kawai ba dole sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa amma shi ba zai ke gida abin da kansa ya faɗa ba malamai suka ce babu shakka wannan hadisin ma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi saboda haka bai inganta mutum ya azumi ranar shakka ba shi ranar ramadan ne kuma ramadan ba ranar shakka ita ce yau ana tsammanin watan sha'bana ya cika 30 ba wanda ya ga wata ba samu labarin ganin wata ba saboda haka zamu karanta hadisin yana gaba cewar idan ya buya a cika azumi ya zama talatin a cika kwanakin sai zama talatin shi sha bana din to ba a samu labarin ganin wata ba babu labari an gama bincikawa babu labari ta ko ina yanzu duk daga social media ga menene ga wani ba labarin komai saboda kai lissafin ka gobe talatin ne sai ka ce kai wata illa an ga watan nan kawai sai ka dauki azumi to ka saba ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ba a samu labarin ganin wata ba to ka hakura kar ka yi azumi a wannan rana saboda riga ya buya yi watan tunda ba gan shi ba za ya azumi kuma to wannan ma mutane da yawa suna fadawa ciki kawai ya kace shaban ya yau 30 ne ko alisabi zane sai ce a shi ba 30 shi ne kaza ne kawai kawai sai ya sai ya sai ya azumi sai ce an shiga ramadan duk da anan wajen malamai sun fara mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sau daya yayi 30 saura kam 29 yake azumin ramadan ɗin sai shekara ɗaya kuma da ake saɓani a kanta wasu ce ashirin da tara ya yi wasu kuma su ce talatin ya yi a shekarun da aka yi ana yin azumin wata ramadana kaga shekara bakwai ashirin da tara ne tunda shekara tara ne aka yi ana annabi sallallahu alaihi ya yi yana azumta ramadana tunda shekara ta biyu ne aka aka wajibta azumin ramadana din bayan koma garin madina to kaga anan shekara bakwai annabi sallallahu alaihi yana yi ashirin da tara shekara ɗaya yayi 30 shekara daya ana an yi sabani wasu ce 29 wasu ce 30 to a wannan wurin sai aka ce anan malamai suka ce to idan ka duba ma'aunin musulunci tunda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce kwanakin kwanakin wata 29 ne ai dan da ya fita a matansa yace yanzu ba zai sake dawowa wajen su sai bayan wata guda ran da wata 29 sai ya dawo yana dawowa sai matan suka yi halin su radiyallahu anhum Allah da su gaba daya suka ce sai na shi ce ah ka shiga kabar gidan nan ba za ka dawo ba sai wata yayi kwana sai an yi sai an yi wata guda yau kuma shin da tare ne sai ka dawo yau wa sai ce a to shin da tare ma ai wata ne sai ce shin da tare ma wata ne to saboda haka saboda ka gane sha'anin mata dama haka Allah ya riga yi su kaga a yanzu ma in dai rai ya baci ne to yanzu ma zai sake baci kenan kai wata guda baka nan ka zo zaka ci to inda shi na tare ne me zai kawo ka ga wani ma sai 30 ne ka zo sai ce to ai shi na tare ba wata ne ai to saboda haka sai malamai suka ce ana daukan wannan kwana 29 wata ne ba sai ya kwana 30 ba sannan malamai suka fidda wani abu mai muhimmanci a wurin akan kwanakin watan nan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara kara yana yin azumi shekara bakwai a ciki ya yi 29 shekara ɗaya ya yi 30 shekara ɗaya kuma ana saɓani a kanta wasu ce 29 wasu ce 30 to zama da kai yanzu in ka zo kana ramadana azumata ramadana tunda abin da aksar abin da ya tafi a kansa shine kwana 29 in ka shekara 70 kana yin azumata ramadana 29 to bai yawa ba saboda bakwai ne a cikin tara bakwai ne ka ƙara ziruwa ya zama saba'in to saboda kan ka zo duniya kan shekara saba'in kana yin azumin ramadana ishirin da tara tara to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakwai a cikin taran kenan to saboda haka aksar nan yawa saboda haka aksar din shine ashirin da tara kenan mafi yawa to amma kuma talatin din ba ya faru tunda an yi shi sau ɗaya ko sau biyu duk yana yiwa a cikin haka to wannan dai shine sai imamu turmizi ya ce mana malamai sun tafi akan wannan malamai ilimi suka ce yawanci haka magana take cewa ba a yin azumi ranar shakka ana zamanin ramadana ne ko ba ramadana ba to ba za a azumi ba sai a haƙura in dai ba ga wata ba sai a bar shi ya ce hatta biya hatta biyu ta biyu akan wannan suke sufiyanu sauri da malik bin anas imamu malik da abdullahi bin mubarak da imamu shafi'i da ahmad da ishaq dukansu sun karhanta mutum ya azumi ranar da ake shakka a cikinta ana tsammani ramadan ne ko ba ramadan ba to ba so kai gwanda a ce ba a yi azumin ba sai daga baya ta bayyana bayan gari ya waye rana ta yi komi komi ya yi ko la'asar na yi mata kuna tabbatar da cewar fara ramadan ne aika mai baki bayan ramadan a rama saboda rashin samun labari kwata-kwata amma haka kawai ka yi kirdado kawai ka ce kai yau ka ramadana ne kawai bari ka kai azumi to wannan ba a son haka sannan imamu nawawi ya ce wanda ya azumi ranar da yake tsammani wai ramadana ne to azumi sannan bai inganta ba saboda ya shiga cikin ibada a cikin shakka kuma ba ibada da shakka babu shakka kawai yawa in za ka yi kai in za ka bari ka bari ba za ka zo kana yi kana shakka kai haka ne kai ba haka bari kamar mutum ne sai ya shiga sallar azhar yana tsammani lokacin ta ko bai ba za ka yi azhar lokacin ta ko bai ba ko asuba lokacin ta ko bai ba kaga ai bai karbu ba ko to saboda kai mutum ya azumi a ranar da ake shakka ba ta yi ba ya jira dai a tabbatar in a tabbatar to sai yayi in ba a tabbatar ba kuma sai ya hakura وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن قم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبكاري فأكملوا عدة ثلاثين ولو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان شعبان الثلاثين آه وعن ابن عمر دغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه على دد سو قال ياتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجا النبي صلى الله عليه وسلم gare shi yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu idan kun ganshi to ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu fa'firu idan kun ganshi to ku to ku sha ruwa fa in gumma alaikum idan ya buya muku faqduru la faqduru lahu to ku kirda don sa ku cika shi kenan mutabakun alaihi bukhari da muslim suka tafi akan wannan hadisi wali muslim arwayan muslim yace fa in ugmi alaikum faqduru lahu 30 idan ya buya a gare ku to ku kaddara shi ya cika 30 wali bukhari arwayan bukhari yace fa'akmilu iddata salasin ku cika adadin ku ya zama talatin walau fi hadisi abi hurairah radiyallahu an ya zo a cikin hadisin abi hurairah Allah kara masa yadda fa'akmilu iddata sha'bana salasin ku cika adadin sha'ban ya zama kwana talatin to a wannan dai ana maganan kwanakin azumi da kuma yadda za a dauke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aytum fasumu idan kun ga watan ku dauki azumi to a wani wajen kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku dauki azumi da ganin wata ku ajiye da ganin wata alqur'ani ya ce faman shahida minkum shara falyasum wanda ya halarci watan ramadana ya yi azumin ramadan to anan malamai sai suka ce abinda ake nufi shine idan an ga wata duk da zai kawo mana yadda ake a ga watan yadda za a gani sannan a dauki azumi saboda haka idan kun gan shi wannan umum ne ya kunshi kowa amma ba kowa bane zai gani ba ba kowa ne zai gani ba an ce idan kun gani to zai zama sai kowa ya gani ba haka bane zai kawo hadisan da za su yi magana kan wannan din ba saboda haka idan an gan shi dai a dauki azumi kar an ga wata a gidauka in an tabbata an ga wata to dauki azumi kawai sannan in an ga wata kuma a ji azumi ko da kuwa lissafin ka ya cika ko bai cika ba ko ko lissafin ka ya cika ko bai cika ba in an ga wata a dauki azumi in an ga wata a ji azumi shine kawai sannan in ya buya ba a gan shi ba to a cika ya zama kwana talatin ya buya ba a gani ba sai a cika shi na ɗaukan ne ko kuma na ajewan ne wato sha'abana ne ko kuma ramadan kowanne a cikinsu za a iya cika shi ya zama talatin ɗin imam muslim ya ce idan ya buya muku ku gani ba to ku kaddara shi kawai ya cika talatin imam bukari ma ya ce ku wato ku cika adadinsa ya zama kwana talatin kowanne ne a ciki shi ma a hadisin da abi hurairai rawaito din yace a cika adadin sha'aban ya zama 30 a cika shi zama 30 kawai shikenan shine abin da za a yi idan ba a gani ba saboda kai yana da kyau mai da hankali wajen ganin watan nan yanzu wani ka tambaye shi yanzu da ba ramadana ake ciki ba yau nawa ga wata bai sani ba tunda ba ramadana bane bai sani ba bai san nawa ga wata bane kaga nan yahudawa da yahuda nasara sun yi nasara akan mu ba wanda za ta tambaye shi watan boko ne ya ce bai sani ba yan kaɗan ne za ka samu wanda zai ce maka bai sani ba amma aksar kowa ka tambaye shi nawa ne ga wata zai ce yau kaza ne ga wata kuma watan da bai gan shi ba ga watan da kana ganin sa kullum ko ba gaba ga shi na sama kana kallon sa amma kuma adadin kwanakin sa nawa ne baka sani ba kuma alkurani ya ce inna iddatu shuhuri inda Allah suna ashe sharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda min arba'atin huruf wato ƙididdigan kwanakin wata a wajen Allah watanni guda goma sha biyu ne kaga watanni ga sunan a cikin alkur'ani Allah faɗi akwai su amma baka san yanzu wani bai san wani wata ake ba ba wani baya rike watan da ake ba balle rike kwanakin da manyan da shugabanni namu da mu na kasan duha ga muke sai ramadan ya zo tukun ake fara irgen watan ma gaba daya ba kowa bane zaka samu yana da kokarin ya gane yau fa wata kaza muke wani shekarar musulunci ma ya canja ma bai sani ba an fita daga shekara hijira shekara 1444 an shekara 45 bai sani ba amma in watan shekaran boko ne kuma ya canja ana 2023 an shiga 24 ko 25 misali za ka zama baka sani ba kaga dole ka za ka ji ai an fita ma daga shekaran an koma bayan ga cin lissafin ka da musulunci ya baka wanda shi ne kamata ma a ce ka mai da hankali a kansa to anan dai ana gwada mana cewa azumin nan dai da ɗaukansa da ajiyewansa ganin wata ne idan an gani a dauka in an gani a ajiye wannan wajen shugabanni mu suna kuskure kwarai sai dai Allah gyara mu sai gyara su lamin dun namu ne mu ne muka bace da yawa su ma suka zama haka shi ne abinda malami suke gaya mana za a ce an ga wata amma sai a ce ba gani ba duk wani yanayin mun shiga cikinsa an ga watan sai su ce ba su gani ba kawai ba gani ba kawai a bar shi ko kuma an ga wata ajiye azumi sai ce a ba gani ba ya cika kuma ko da an gani to wannan yanayin duk ana yin sa za mu karanta hadisan za a ji annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai zo da rana ma da rana kar kai magana cewa wai da dare lokaci ya wuce da rana zai zo ce ya rasulullah na ga wata a garin mu jiya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba da sanarwa ce to an ga wata jama'a kowa kama bakin sa za mu rama to amma kaga mu yanzu mun shiga wasu yanayoyi masu wahala wanda iya daren ma za a yi a gama ko ba gaba a daren za a ce in ya wuce karfe 8 ko an gawo labarin ma ba za a karba ba a bar shi kawai ko kuma a ɗauki a ɗauki munajjimun masu ilimin falakin nan ko su ce ba za a gan shi ba kawai eh haka su ce ai kafin ma ranar in kana tsammanin azumi zai kama za su ce ba za a gan shi ba ba za duk wanda ya ce ya gan shi ba ƙarya yake kawai bai gani ba to ana neman a kawo saɓani a cikin al'ummar musulmi tunda malamai suna da fahimtar cewa ko me ake yi ka haɗu da mutane a tashi tare a tafi tare kar ka zama kana da wariya a cikin mutane amma lalle muna da kurakurai kwarai a cikin ganin wata da ajiyewa a cikin ganin wata da ajiyewa musulunci abin da ya tsara in an gani a ɗauka in an gani a ajiye to wanda ya fi kowa damewa shine wanda shi sai ya gani shi damewarsa ta wuce ta kowa ba ba haka ba wanda yana jira sai ya gani da idanunsa tukuna in ya gani da idanunsa tukuna zai ɗauka to wanda bai ya gani ya zai kenan akwai wanda shi kan Allah bai ba shi ganin ba in ba gani sai ran da idanun sai bude ya kalli wannan dukunan da dauka kaga ba haka bane to to kuma wani yana da idanun nasa ma ba ko Allah zai nuna masa ba sai wata ma ya kwanaki sai ya fito ragal kam kaga ya iya ganin sa amma yana dan karami nan duwan da zaka iya gani ba zai gani ba ba zai iya gani ba to saboda haka idan an ganshi a dauki azumi in an ganshi a sha in ya buya a cika a cika adadin ya zama 30 wannan shine abin da hadisan suke nunawa wa ibn umar radiyallahu anhu wa qala tara an-nasu al-hilala fa akbartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu fasama wa amara an-nas bi siyami rawahu abu dauda wa sahu al-hakim wa ibn hibban dama mun fada cewa zai kawo hadisan yanda ake a ga watan yace abdullah dan umar yace daga abdullah dan umar Allah ya kara masa yadda kala yace tara an-nasu al-hilal mutane sun ga wata fa akbartu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari anni ra'aituhu ni ma fa na ga watan nan fasama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi wa amara an-nas bi siyamihi sai umurci mutane su ma su yi azumi sawabu abu dauda abu dauda ne rawaito wannan hadisi wa sahahu al-hakim hakim ya inganta shi wa ibn hibban kuma ibn hibban ma ya inganta shi sanan a wannan hadisi na Abdullah dan uwar yace mutane sun ga wata mutane jama'a da yawa kenan kaga shine a cikin mazahib abinda ake faɗa cewar jama'atun mustafida mutane masu amfani da yawa ba sai sun zama adalai ba in an samu adalai ne adalai guda biyu sun kawata za a dauki azumi amma idan ya zama an samu jama'atun mustafida mutane masu yawa wanda sun wuce adadin saboda haka ba za a ce sai suna da adalci ba ko ba su da adalci ma suna da yawa suka gani shikenan sai a dauka kawai in dai an samu jama'a masu yawa sun gani sai a dauka ba za a nemi adalcin su ba kenan amma in mutum ɗaya ne mutum biyu to sai an tabbatar da adalcin su kafin sai an jarraba su kenan kafin a dauka yace sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ni ma fa na ga watan ya rasulullahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi yau mu ci mutane ce su yi azumi to ashe in an ce an gani to babu wata jayayya ba wanta ba ba kawai sai a dauka aka ce ga jama'a da yawa sun gani wanda an tabbata ba za su haɗu su yi ƙarya ba ba za su haɗu su shara da ƙarya su ce sun ga wata kuma su gan shi ba to an tabbata ko da ba su da adalci sai a ɗauka sai a ɗauka a yi kawai idan mutum ɗaya ne mutum biyu wasu mu mazahibin suka ce mutum ɗaya ma inda adali ne za a ɗauka wasu kuma suka ce a sai dai mutum biyu adalai daga nan kuma sai jama'a mai yawa sai suka ce sun gani sai a ɗauka sai a zo abu dawo da ne da wannan hadisin hakim ma ya inganta shi ibnu hibban ma ya inganta shi to wannan hadisin da ya fara kawo mana yana nuna mana cewa idan aka ce ga jama'a sun ga wata kawai ya wadatar za a dauki azumi sannan in mutum ɗaya ma aka ce ya ga wata kamar nan abdullahi dan umar ya ce ni ma na gani ya rasulullahi kaga ne sallallahu alaihi wasallam bai ce to je ka kirawo mutanen da so ganin ba je ka kira su kai ma da gani ya ya ya a'a in dai an tabbatar da adalcin mutum ba zai ƙarya ba ba zai shirya wani abunsa ba kawai sai a yarda sai a amsa sai a yi sannan a umarci mutane ma su yi kaga ba ce a jira mutane kowa sai ya gani da idanunsa kafin su zo su yi azumin ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه أحمد والأربعة وصاه ابن كزيمة وابن حبان ورجه النسائي إرساله آه وعن ابن عباس رضي الله عنهما لقد عبد الله بن عباس الله قال مسيدا أن عربيا للي وني بالعربي قوي كينا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا ذو جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيتي إني رأيت الهلال lalle ni fa na ga wata fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace atashhadu an la ilaha illa allah shin ka shaida babu mutuwa da gaskiya sai allah qala na'am yace eh qala atashhadu anna muhammadar rasulullah shin ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne qala na'am yace eh qala fa'azzin fin nas ya bilal sai yace ya kai bilal ka sanarwa mutane an yasumu gadan su azumi gobe shi ne bincike ya kare sahabu Ahmad Imam Awali ya rawaito wannan hadisin wal arba'a da sahabu Sunani Tirmidhi na Sa'i Ibn Majah Abi Dawud kenan wa sahabu Ibn Kuzaimata Ibn Kuzaima ya inganta shi wa Ibn Hibban da Ibn Hibban wa rajjaha an-Nasa'i irsalahu amma Nasa'i ya tabbatar da ko kuma ya rinjayar da irsalin hadisin a tsaye da shi kan sahabbai bai je kan Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin shi ma dai yana magana akan wanda za su zo su ce an ga wata kaga hadisin da muka ta baya yayin maganar mutane sun ga wata sai Abdullahi dan Umar ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai to nan kuma wani balarabin kauye ne yazo yazo ya ce ya Rasulullahi na ga wata ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa shin ka shaida ba wa murar gaskiya sai Allah sannan ka yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne malamai suka ce anai ma'anarsa shine shin abun ya shafe ka wato abun ya shafe ka da kai ake kana cikin abun ko kuma yaya shikenan sai yace eh ai ya rasulullah wani ruwayan hadisi ma an ce ya kawo ya rasulullah ai tun ina garin mu ma ni na riga na karbi musulunci a cikin wata ruwayan wannan hadisi yace ai na da musulunta ya rasulullah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan bilal ka sanar da mutane cewa a tashi da azumi gobe to shine magana da ake cewa ashe idan mutum ɗaya ma wanda suke kafa hujja da cewa mutum ɗaya in ya faɗa za a iya karba to kaga wannan mutum musulmi ne kuma ba tambaye shi wani abu ba kai musulmi ne eh shi kenan ka musulmi da eh to shi kenan sai aka sanar aka ce kowa ma yi to wasu malaman suna dogara da wannan hadisin cewar mutum ɗaya ma in ya ce ya gani to za a kafa hujja da haka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wannan mutumin ya faɗa sai ya umarci Bilal ya sanar da mutane a tashi da azumi gobe a to ina ga kuma zamu dakata nan insha Allah in muka zo kuma za mu ci gaba dai da hadisan da suke magana kan azumin maganar yadda ake yi a tashi da azumi yanzu dai ya gama kawo mana ganin wata gabatar da azumi karka je ka gabaci ramadana shine hadisin farko da makaranta karka je an ce ana tsammanin gobe fa ramadan ne kawai sai ka kama azumi ba tabbatar da an ga wata ba ko kuma ranar da ake shakka ramadan ne ko ba ramadan ba kai azumi saboda haka in an gani ka dauka in an gani ka bari sannan kuma in an ce an gani jama'a wasu yawa sun gani za a dauka idan mutum ɗaya adali wanda a tabbatar da adalcin su ko mutane masu yawa jama'atul mustafida kan wasa mun Imam Malik sun tafi akan haka to za a dauki azumi to daga nan kuma zai gaya mana ya za a ya kulla azumi sune hadisan da zamu shiga insha Allah abinda muka ta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a sallallahu alaihi wasallam